العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha tara ga watan safar hijira duku ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar hudu ga watan september miladiya dubu biyu da ashirin da uku a karin da yake cikin wani ranaku muna roƙon ala datar da musu abinda yake shirya ne a rayuwarmu muna roƙon ala kare mu muna ko ƙara godiya ga Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin iya ulumuddin al-islami wanda yake masallacin munira unguwar bayan fondo dai daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratul kahfi tun daga farkon sura Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na 41 ko ce mun zo aya na 42 zuwa na 43 sai kuma dai lokaci halinsa muka tashi da insha Allah ya za mu tashi ta babu laihi inda muna bayani ne akan fitina na dukiya da Allah yake cewa ku bada misalin mutanen na biyu da muka baiwa ɗayansu gona guda biyu da inibobi muka kuma zagaye su da dabinai muka sanya shukoki ƙanana a ciki kowanne dai daga cikin gonakin yana bayar da abincinsa ne ba tare da ya rage komai ba kuma mun sanya koramu suna gudana a cikin gonakin yana nan ya tara kayan itatuwa da kayan marmari sai yake ce da abokinsa suna tattaunawa ni na fi ka yawan dukiya da kuma mataimaka ma'ana masu yin hidima a gare ni yanan dukiyar ta sashi alfahari shine wata rana da ya shigo gona ya kalla Allah ya ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi ya shigo gonarsa yana mai zalunta kansa kala ya ce ma a zunnu an tafi da haɗe abada ban tsammanin wannan duke ta gushe min ban tsammani da mun yi ishara shawani in yaga abin da ya tara sai ga ai ba zai rufu ma ba zai ba zai talauci ba na yi command ina da gida waje kaza ina da kaza sai ga ina amma al'amari ba haka yake ba kuma a zannu sa'ata qa'ima yace ban tsammanin ma kiyama za ta tsaya wala in rudittu ila rabbi ko da ma na koma zuwa ga ubangiji na la ajidanna khairan min ha munqalaba zan samu makoma mafi kyau fiye da wannan shine mun dauko wannan zancen sai lokaci halinsa inda muna tsakar ba da labarin abin da dan uwansa yake ce da shi da wasu malama suna ganin yan uwa ne ga mutum guda da babansa ya bar musu dukiya ɗaya ya ciyar da dukiyarsa ta yadda Allah yake so ɗaya ya rike dukiya yana alfahari da shi dan uwansa yana masa nasiha shine yake faɗa irin waɗannan maganganu wallahu a'lam to mu dai abinda Allah ya kawo mana hikaya shine qala lahu sahibuhu sai abokin sa yace da shi wa huwa yuhawiruhu yana tattaunawa da shi yake cewa akfarta billazi khalaqaka min turab yanzu kai za ka kafirce wa Allah da ya yi aka da ya yi ka daga ƙasa in min nutfa sannan kuma ya yi ka daga digon mani mana yana tunatar da shi asalin halittar babansa annabi adam daga ƙasa ne sannan kai kuma aka yi ka da dagon mani in masawa ka rajula sannan Allah daidaita kan mutum ga kanan kana tafiya mana mu'tadil qama ga kadai da tsayuwa madaidaiciya yace da shi lakinnahu wallahu rabbi yace sai dai ni fa abin da nake cewa shi dai Allah shi ne Ubangiji na wala ushriku bihi bi rabbi ahada ba zan hada Ubangiji na da wani abin bauta walaula id dakhalta jannataka qulta da a ce ma yayin da ka shiga gonarka ka ce ma sha Allah mana abin da Allah ya so shi ne ke kasancewa la quwwata illa billah babu wani ƙarfi sai ga Allah ana da haka ka faɗa in ka gada ya ma wata nema kakkalla kakkalla kaka ce ni dai na san kokari na ne ko ilimi na ne a'a ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah wannan kalma ne na girmamawa ga Allah duk wani matsayi da kai in ka tuna daga inda aka hito sai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah kun gane ai in tarani yace ka gane nan ana aqalla minka malan wa waladan na yi ka karancin dukiya da yaya amma bai dame ni ba fa asa rabbi an yuftiya ni khairan min jannati ba mamaki ubangiji na ya bani abin da yafi gonanka alkhairi wa yursila alaiha husbana min as-sama ya aiko mata da iska daga sama iska mai zafi mana wutan da za ta kona abin da yake cikin gonan فتصبح sa'idan zalqa sai ta waye gari ta zama turbaya wadda shafaffiya wadda shuka ba ta fitowa cikin ta aw yusbiha ma'uha gawran ko ruwan nata ya fake ya koma ƙasa ko an haka ba za a cin mai ba falan tastati'a lahu talaba baka iya nemo shi ayi hakan forage a haka Allah ya ci baka iya cin maron yayi ƙasa to kan ji abinda wannan dan uwa yake gaya masa tare da kaddarawa ta Allah sai ga wani jarba ta same shi wa uhita bi tamarihi sai aka zo aka halakar da ƴaƴan itatuwan da aka bashi gabaki daya fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa sai waye gari yana juya hannayensa game da abin da ya ciyar na wannan gonan mana duk abubuwan da a ciki na gallar gona da kayan aikin da ya zuba da saura yawa ya gari yana da na sani babu kodai wahiyar hawo ya tun alaƙuru shiha gonar gatanan ta faɗi alaƙuru shiha a kan saiwanta mana itatuwan da suke sama da inuwa yau sun dawo ƙasa ana taka su duka su rushe ويقول yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada kai tuna ina ma ban hada ubangiji na da wani abin bauta ba nadamar da ba ta da amfani ina ganin jiya nan mu kwanan ne kuma da shi amma saboda zancen yana da alaka da juna shi samu ka dauko shi daga farko wannan shine halayen mafi yawancin masu hali ban ce doka ba amma mafi yawanci sai da suka samu dama ta yin abu ba sa yi sai yin abin ya kubce mu sai su dawo suna cewa ka gani nan wani wallahi da na yi kaza na yi kaza shi dan dai hana ne in yi wallahi da na yi kaza da na cin ma kaza kinan duk sada Allah ya baka dama ta yin wani abu na alkhairi ka yi shi za ka ga amfanin shi amma in ka samu dama ka bari ta kuce ma wallahi sai kai da nasa abu na biyu jama'a ba a alfahari da yawan dukiya da ko nawa ka tara Allah yana iya mai da kai yadda aka haife ka mai da kan zo duniya baka da kosisi Allah yana iya mai da kai baka da kosisi wannan al'amari ga Allah ko na ba su kama ma Allah komai ka san in Allah ya so sai ya mallaka ma garin nan gaba ɗaya naka ne me ya kara Allah ko me ya rage shi babu to haka ma sai ya anshe ya ba wani kun ba abin da ya rage shi kinan ba alfahari da wadata jama'a gode wa Allah ake yi kusa da kankanka cikin wani wadata ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah ma ba alfahari to amma Allah yana nuna mana mafi yawan halin mutane in sun samu duki alfahari suke yi ɗaiɗai ne da samun dukiya su aje kansu ƙasa amma wallahi mafi yawanci sai sun nuna su wani abu ne sun fi wane suke faɗi a ji Allah ba sa irin wannan Allah ya kare walam takul lahu fi'atun yansurunahu baya da wasu jama'a da za su taimake shi ma'ana wanda za su hana Allah ya kwashi abin da ya kwashi in dunillahi koma bayan Allah ba wanda ya sai kare shi ga azabar Allah wama kana muntasira sa'annan kuma ba zai zamo wanda zai ci nasara ba mana ma kana mumtani'an bi nafsihi an azabillah shi bai isa shi hana kansa daga azabar Allah idan ka kafirce wa Allah Allah ya tashi kama ka baka isa ka ce ba a shirya ba ko ka ce na ki ana bisa da so ya kama ka dole ka tafi kuma wani bai cewa wallahi ba mu bari a tai da wani da kun sa abin mamaki ko in kan mutu ma in aka ɗauke numfashin masoyan kafa su ne ke ƙoƙari su ga an sa karami ana ta sauri wai masoyan ka ke maimakon su yi su ce kai wallahi wannan nan mu ba mu yadda asa cikin ƙasa ba su wannan a ƙoƙari aka a tura ka ne can ka daga kai sai aikinka ai dan zaka sani duniya aikin banza ne duk wani da zai yi magata wallahi da ka mutu ya rabu da kai rabi kawai zai tura ka ya mai da kasa ya wuce kenan ba abun da ya gaugawa ga mutum ya dawo ma Allah ya bi umarnin Allah mutuwa ta riske shi yana ma Allah da'a hunanikal walayatu lillahi alhaqqa hunanika can fa hilin alqiyama walayatu lillahi mulki na haƙiƙa a gurin Allah na yake wala ya nan bi ma'ana al-mulk was sultan ma'ana ranar alkiyama to can ne mulki da kudura na Allah suke hunalika lillahi hunalika alwalayatu lillahi alhaq haka ne ko ma'ana a can ne mulki na haƙiƙa yake gurin Allah subhanahu wataala da an ka ce alhaqa nan shine mulki na adalci shi Allah babu zalunci a cikin mulkinsa duk wani abu da ka gaya ma adalci ne baya zalunta Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa khairun thawaban mana samun gidan lahira to shine lada mafi alkhairi ga mutum wa khairun uquba da kuma mafi alkhairin gurin zama ma'ana abin da zai biyo baya in an same shi ma ya aibuka abin da zai biyo maka baya ma'ana samun alheri a aljanna to shine abin da yafi sai da abin da zaka samu a nan duniya wadrib lahum mathlal hayati dunya ga wani misali da Allah zai ƙara bugawa Allah ce ka buga musu misalin rayuwar duniya ita dai rayuwar duniya kama in an zalna min sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ard sai tsirrai da suke a bayan ƙasa suka haɗu da wannan ruwan kawai suka yi lokacinsu fa asbaha hashiman sai wannan tsirran yawa ya gari ya zama busasshe ai fasala ya bisan sai wa'annan shuka suka waye gari sun bushe da ruhun riya iska tana kada shi mana iska ta tumfuke shi tana yawo da shi ko'ina fakan allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne akan komai mana ko na al'amari Allah yana da iko akan shi mal'ai na yi mana ishara a farkon muqaddimar wannan sura nice rayuwar duniya kamar ruwan sama ne me yasa ake hada rayuwar duniya da ruwan sama saboda ruwan sama baya tabbatuwa yanzu ku duba ruwan da aka yi jiya shekarun jiya ai kun sa an yi ruwa sadda ake yin su in ka kalla sai ka ala yamai za ta zauna cikin ruwa ne dindindin amma bayan an jima kaɗan sai ka ga shiru in ba dan ma an yi ruwa yau ba da ya an ce ma an yi ruwa shekaran jiya kamar wanda aka yi nan sai kai mamaki musamman in ba cikin garin kake ba sun shuɗe to haka duk wanda yake bayan duniya kamar haka ne da ya yi ku ana sewa ne sewa ne sai ya zama labarin shi ma baka ji ya wuce in ma kana duniya baka shuɗe ba to kamar shuka ne ka je ka shuka gero duk ya dade kwana 150 komi ruwan da ake zai bushe ko da cikin ruwa za ka shuka shi yana jin daɗi kwanakin da sun kai zai bushe ya tashi aiki to haka kai ma mutum na adam kake yadda ka san shuka gero bai ɗaukar lokaci haka kai ma ba da daɗewa ba sai ka waye gari ko baka mutu ba ka yi fere ne da ka kai shekara 120 280 sai ka ga kare baka mutu amma ba ka yi aikin komai ka fere mi kuma duk nema da kake duk kudinka duk daɗin da kake ji komi a yi ma ya ka wadata ko to duniya kamar ruwan sama ne da ka shekarar 200 cikinta sai ka waye gari da an ganka sai a ce a sawa ba ta yi laƙashi giwa mace nama kama ishe mutane mai jin daɗin fa to mutum yana cikin matsanancin talauci ya kai shekara ɗari inda ba yana da masu kulawa da shi bane shi da kanshi duniya ta ishe shi yana kwance yana to Allah da ya ka gani ba dai dan ba a roƙon mutuwa ba da mun ce mutuwa ta kashe mu Allah jama'a duniya ba komai bace wallahi Allah ba mu duniya mu yi amfani da ita kada yi amfani da mu Allah ya ce menene almalu wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da yaya kawa ne na rayuwar duniya kun gane ko mafi yawanci a cikin ayoyin alqur'ani Allah yana gabatar da dukiya ba yaya amma anan sai Allah ya ce da yaya da dukiya zina kawa ce na rayuwar duniya amma wani wuri Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum sai ce menene eh dukiyar ku da yayan ku menene fitina ne to me yasa ne yace zina kawa ne to da dukiya da 'ya'ya sukan zamo kawa ne farkon al'amari sai dai ƙarshen al'amari in ba a shigar da su inda Allah ya ce sun zama jaraba sun zama bala'i sun zama fitina. Kun gane misali ko? Sai sa sai Allah ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika. Wanzazzun ayyuka to sun fi zama alkhairi a gurin ubangijinka. Kina shi dan ka samu dukiya, ka samu 'ya'ya, in baka da ayyuka na lada masu yawa da za ka tarar a lahira dukiyar da ya aikin banza ne ba su da wani amfani Allah ya samu dace sannan na biyu me yasa aka gabatar da dukiya kafin ƴaƴa a wannan aya sai da ce almalu dukiya wal banuna da ƴaƴa zinatul hayatid dunya kawanin na rayuwar duniya malamai suka ce saboda an fi kawa da kuɗi fiye da 'ya'ya yanzu inda za ka ce ma mutum abinda ake kawa da shi duniya 'ya'ya ne da dukiya to yanzu kai ka zaɓi guda da Allah zai ba mutanen duniya zaɓi a ce gudana ake son a baka amma tsakanin kuɗi da ‘ya'ya ka ɗauki guda da Allah mafi yawancin mutane mai za su ɗauka ayyar lani ido da yamma a ba shi kuɗin inda ‘ya'ya ne a shi nemo masu yi mai aiki ai ko yanzu da yawa da kanka suna neman Allah ba su ‘ya'ya don suna tsoron su talauce ne zuwa gaba wani inda ya san kuɗin da za a ba shi sai ya mutu bai talauce ba to Allah ya ku aure bai yi Allah ya sa wa dace Allah ya ce almalu wal banina zinatul hayatid dunya dukiya da yaya kawa ne na duniya kawai ba wani abu bane wagga aya tana da alaka da menene tana da alaka da aya da ta wuce ma'ana kamar yadda ka san shuka komi dadin da take ji komi ruwan da ke sauka kanta idan lokacin ta ya kare za ta wuce to haka ma dukiya da 'ya'ya su ma duk da kake ganin kawa ne in lokaci za su wuce ko ka wuce kamar su ba wani abu bane albaqiyatu salihatu wanzanzu ayyuka na gari malamai suka ce albaqiyatu sune as-salawatul khams salloli guda biyar mana ka tsayar da salloli guda biyar yadda Allah ya ce as-salihatu ayyuka na gari wasu malamai suka ce manzo Allah ya yake aka tambaye shi game da albaqiyatu salihat shine sai ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sune baqiyatu salihat mana ka faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zana ce ga kalmomi ne soyayyu a gurin Allah duk wacce ka fara da ita Allah yana so to ka samu irin wa'annan a lahira ladarka tana cin yayi ma da hiri da dukiyar da za a ba to mu dauka dai duka doki ma'anar baqiyatu salihatu wanda zu ayyuka na alkhairi ka tare da su a gurin Allah yayi fi ma alheri game da duniyar da ka samu da kuma yana ka samu khairun inda rabbika thawaban ma'ana sun fi alkhairi a gurin ubangijinka thawaban na sakamakon da zaka samu thawab bai ma'ana jaza sakamakon da zaka samu a can yafi sannan wa khairun amala shi ne mafi alherin abin da ya kamata mutum ya yi fata ka yi fatan samun ladan da za a yi masu kama kore shi a wurin Allah ya fi kullum kana fata Allah ya kawo dukiya Allah ya kawo ‘ya'ya kawa ne amma wa'incan da za ka tarar lahira sun fi alheri gare ka inda ka san haka a yau mu nasirul jibala Allah yake cewa ranar da za mu tafiyar da duwatsu daga bayan ƙasa wataral arda barizatan za ka ga ƙasa ta shimfiɗu a fili mana babu duwatsu tare da ita gabaki ɗaya ta hito wahashar nahun to sai mu tashi mutane gabaki ɗaya da yi musu hisabi kulam da gadar minhum ahada ko mutum guda ba za mu baro a cikin ƙasa ba kowa za mu fito da shi don yi musu hisabi ina yankin hashar za a je ardul mahshar ƙasan filistin can ne kamar yadda hadisai suka nuna za a yi taro na tashi alkiyamu can ne ardul mahshar in lokaci ya yi kamar yadda manzala ya faɗa daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai wuta da za ta zo ta kori mutane zuwa ardul mahshar in ƙarshe ya zo kamar daga nan sai a koro mutane a gadas wuta ta biyo su in dare ta jira su in saha dai ta koro su a haɗo da mutanen tawa a biyo da su a haɗo a zaka na mai a tura a ta yi ayyama dai haka ta yi ta tura mutane sai an zo can duk a taro ne guda wannan yana daga cikin alamomin tashi alkiyama wannan zai faru kafin a yi busa alkiyama wuta ce da ka tsaya ta ka gagga wuta nan za ta kora ka dole ka gudu ka gaji amma babu tsayawa haka za ta tsaya ina la cewa sharnahu za mu tayar da mutane gaba ɗaya ba zan nugadar minhum ahada ko mutum ɗaya ba za mu baro cikin ƙasa ba lashi akwai jama'a ka tambayi kanka an san aya ko mun san yadda ake noma aya da Allah in mai noman aya ya yi noman aya duk ƙwarewarsa wajen fitar da 'ya'yan aya yana baro wasu ƙasa ko duk sai ya kashe su dole sai ya baro wasu amma da Allah gwada ma gwani ne da mutumin da ya shekara tun farko da mutumin da ya mutu tun farkon duniya da wanda ya mutu karshen duniya da wanda ya mutu cikin bakin kura ko bakin zaki Allah ce falam na badal minhum ahada ko dai ba mu manta da sai mun tashi su wala ka shirya kana cikin waɗanda za a tayar wa uridu ala rabbika saffan Allah yake cewa za a bijiro ga Allah subhanahu wata'ala bayi kenan za su bijiro ma Allah subhanahu wata'ala saffan sun fito sahu sahu a uridu mana za su yi gaugawa zuwa ga Allah saffan sun yi sahu sahu wannan ayat tana ƙara tabbatar mana da cewa ya je gaban Allah ba a hargitsa yake tsayawa ba kamar yadda awaki suke tsaya ana tsayawa ne sahu sahu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka zai zo mala'iku sun yi sahu sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu sahu haka halittu ke yin sahu sahu gaban Allah ba haggice ake tsayawa ba ha bale ka ce bari in koyi a layi na zai isa Allah ya ce ba uridu ala rabbika saffa za su bijiro wa Allah subhanahu wataala ubangiji ka su sahu sahu da gajjitumuna Allah ce ga shi kun zai ke muna kun dawo gare mu kama khalaqnakum awwalan marra kamar yadda muka halicce ku karo na farko Allah samu dace malamai suka ce me ake mana ishara anan kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku karon farko haka kuka zo mana ma'ana da aka haife ka ba riga ba wando ba kaciya babu sisi ba sadada aka zo duniya ko ba haka bane to da Allah zai tashe ka ka tsaya gaban shi haka zaka zo ba alhaji wani ba malam wani kowa yadda aka haife ka duniya ka zo tsirara haka za ka zo gaba Allah ba kaciya ba sisi ba sadada kowa haka zai zo labar jitununa haƙiƙa kun zo mana ku halittu fa kama halaknakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku karo na farko kun san ko wannan ishara zuwa ga menene ishara ne ga masu dukiya da 'ya'ya masu alfahari da dukiya da 'ya'ya to su sani cewa ran kiyama dukiyar ba a zuwa da ita gaban Allah ƴaƴan ba a zuwa da su gaban Allah kai kadai kake tsayawa gaban Allah sai ayyukan da kai da ka kwashi kiyaye in ka samu dama kai aiki da damarka in ba haka ba matsala tana dawowa kanka ne bal za'amtum ai ku kafirai mutane wanda suka yi jayayya game da tashi alkiyama ai kun riya cewa allan na ji'ala lakum maw'ida mu ba za mu sanya muku lokaci ba maw'ida bi ma'ana ajalan ai cewa kun kai babu lokacin tashin kiyama to ga lokacin yayi sai kaga hmm babu yadda za ku yi kenan wa wudi alkitabu ala ce za a ajiye littafi dama da hagu littattafai za a ajiye suna ayyukan bayi fataral mujrimi na mushfiqina za ka ga masu laifi mushrikai mushfiqina suna cikin tsoro mimma fihi na da game da abin da yake cikin littafin ba sa son su kalla an yi kwamfo ka san baka ci komai ba sai zero zero ‘yan ka zo ana raba littattafan da yabuwa kowa na buɗe nashi ba ku son ka buɗe saboda da ka buɗe zai roda a wani a duniya ba mutum bai son wannan ko kuma an yi kwamfo an faɗi kowa sai an ka ce wani kai ne darne da ka zo gida hada cewa da nuna ka zo dole ne sai an jiya amma dai za ka so a faɗi saboda babu abin kwarai to haka ma waɗanda ba su yi aikin ƙware ba ba sa son su duba ayyukansu kuma Allah ce dole sai an karanta gobe alkitabu za a je littattafai na ayyuka fataral mujrimi ne zaka ga masu laifi mushfiqina mimma fi suna tsoron abin da yake cikin littattafai kuma aikin su ne ba wa yaquluna sai su rinka cewa ya wainatana kai canmu ba da hadar kitab me ke da wannan littafi ne ma'ana wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabira baya barin aiki dan karami ko kuma babba illa ahsaha ba ce sai ya kididdige ya akai haka ne yanzu har da kudin makaranta da bembe ba sai an rubuta Allah za mu dace aiko akwai sa'aran nan sai malama an samu kuskure wacce yana a ya wuce ba dubuna da aka kawo duk wanda za ka neman shi ya nema Allah duniya ne abin da lahira hey lahira da kana ta Allah Allah ce tsakaninka da babanka akwai bashi saboda azabtaro na da tsoho a baka yama wallahi mu kowa shi ta kance fa wallahi wurin nan ba wurin wasa bane ku ji ba balaga na alqur'ani sai an ce la yughadiru saghiratan an ka fara ambaton yar karama dan kasancewa in ba a bar karami ba to min babu aula a zo da babban babu aula wallahi jama'a ko duniya wani labari naka in an ba da shi gaban mutane wala ba ka yi tashi saboda jin kunya labarinka aikin da ka yi ba sakamako kowa zai yi ma ba amma a zamanar da kai gaban mutane a ce wani ya yi kaza wallahi wani bai iya tashi saboda kunya to ranar nan gaban Allah ne za ka gaya ma Allah na ci amanar wane na yi mawa da ƙarya na yi mawa da munafurci na je na sha giya na yi sata na yi zina a bakin shi ba ko ba ga wani jama'a babu kumya kuma ana jin ka kuma babu dama a gyara idan haka ustazo wallahi ka gyara alakanka da Allah tun yanzu wallahi duk da mutum ya fara karanta waɗannan abubuwa alƙalami ya bushe sai daga yana cewa mali hadal kitab me ke da wannan littafi ne wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin abu karami ko babu faci ya kididdige shi in gane ko shi yasa shi sautul mujadala Allah ce ahsahu Allah wa nasuhu su mutane sun yi aiki sun manta amma Allah ya rubuta kayi wani mugun aiki shekara 40 da suka wuce kamanta sai ranar kyamar sai gari cikin hada da abin ga rubuta sai ce gama wani can Allah ka yahe mana nani wajadu ma amilu hadira Allah ce su bayi za su tarar da aikin da suka yi an zo musu da shi na alheri ko na sharri kun gane ko hadira bi ma'ana maktuban duk abin da kuka yi za ku tarar da shi a rubuce gaban Allah Allah yake cewa wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba duk wanda ka gani cikin boni wallahi babu zalunci a cikin aikin shi ne Allah kawai mu ikon yi abin da ya kamata wa idh qulna lil malaika ka ba su labari lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam fa sajjadu su kai sujjada ga annabi adam illa iblis sai dai iblis shi kan kana minal jinni ya kasance daga aljanu ne shi daga bangaren aljanu yake ba daga cikin mala'iku ba mana shi ba jinsin mala'iku ba ne jinsi ne na aljanu kamar yadda maluma suke ba da labari Allah subhanahu wata'ala yana karrama duk wanda ya cancanta a karrama shi iblis mutum ne ko in ce halitta ce mai yawan sujjada ga Allah har ana ce da shi a sajjada a wannan lokaci da Allah ya gina ma sai sa shi a cikin sahun mala'iku haka yake tare da su lokacin da aka halice annabi adam sai Allah ya ce mala'iku har shi ma su yi sajjada ta girmama ga annabi adam tare da sanin Allah cewa akwai ajiyar da ya mai yana da wata munan manufa da ba a sani ba ce samu ko da kana mu'amala da mutum ka ɗauke shi a matsayin mutum ku tahi a haka kakkai mamakin ran da zai yi mahalin mutum in har ka yadda da mutum ɗan adam ne yana iya shi mahalin mutum to da ya mahalin mutum ba a tada maka an gane hausa na akwai wanda kana ganin in ka fada rami in kowa bai shiga don ceto ka ba shi sai ya shiga sai da ka fada rami sai ya kalle ka sai ya dariya sai ya dauko katon dutse sai ya manna ba mutum kenan ka yadda da wannan in ka san wannan shine radda mutum ya ma wani abu baka damu wallahi shi yasa ni duk yadda nake da kai in ka yi min abu kawai da ya zai sai ce mutum kenan haka ni ma an yi ma dan adam ne kakka yi mamakin dan na ma wani abu kuma a cikin hanyar malamin ta ya kaza dan adam ne mutum ne kyale shi mutum sai Allah to shine annabi a annabi adam da aka halice shi aka umarci mala'iku su sujada da ilimi Allah ya san wannan halitta akwai abin da ya koyi a zuciyarsa sai aka shi ma sai shi sujada to nan ne Allah ya bayyana mana wane ne shi fa fasada an amri rabbi sai ya fita daga cikin umarnin ubangijinsa al-fisku shine al-khuruj fita daga cikin abin da aka saka ga inda an ce tsaya sai hita su sun tsaya sun bi umarnin Allah shi sai hita shi yasa laraba ke ce ma bera waisiqa daga alfisku ne yawan fita cikin halittu masu zama cikin rami babu halittar da take saurin shiga da hice cikin gidanta irin bera indin bera yana da ɗaki cikin gidanka ba a kwana biyu ka sani da ya shiga shi hito shi jenin shi hito shi jenin amma da maciji sai shiga ɗaki ya yi sati sati biyu ma ba su ne da shi yasa sai ya fita shi ne fafasaka an amri rabbi sai ya fita daga umarnin Allah ya saba wa Allah afatattakhidunahu to shin ku mutane wanga da ya saba wa Allah shine za ku riƙa wa zurriyatahu da zurriyarsa ku riƙe su awliya'a masoya min duni kuma bayana wa hum lakum adu alhalin su makiya ne gare ku eh yanzu wanda ya kini shine za ku riƙa masoya bi'sa lizzalimina badala da wannan canje da azzalumai suka yi da wannan canji karki maƙiyi Allah a matsayin masoyi annukan mai sanda Allah yake mana shedan maƙiyi ne inna shaytana lakum adu Allah ce fattakhiduhu aduwa ko ba haka bane ya ki baban ku annabi Adam saboda hasada ya ki bin umarnin Allah dan mahaifinku annabi Adam yau abin da yake so shi kuke yi Allah ce tirda wannan canji kun san tabewa babba wai za ka ga mutum yana abu in ka cewa da mutane su wallahi to ka san yanayin shedan na sharrin shedan na ya san shedan na kuma ya bai ba shedan kuma ya tsaya a haka tir da wannan canji Allah ka ka bari shi ɗaya rinjayen mu Allah ya ce ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard ban shaidar da su halittar sammai da kasai ba suwa kenan mala'iku da aka ce shi ma annabi adamu sujada da shedan da aka ce shi ma annabi adamu sujada duk su duka matsayin da suke da shi a sama ba wani matsayi bane matsayi ne na bayan Allah dan ka san bayi ne da ni tashi yin sama da ƙasa Allah ce ban shaida musu kaji ɗai kenan ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard ban shaida musu lokacin da halicci samai da kasai ba wala khalqa anfusihim da lokacin da halicce su ma ban ba su shawara ba sai dai kawai ni su amma kuntum muttakhidhal mudillina aduda Allah ya ce ni fa ban riƙi mudillina ba abubuwan da ke batar da ku awwala kuke bautawa koma bayana ban rike su su zame min azuda ba ma'ana su zame ne gimshiki ko su zame ne mataimaka ma'ana ban karfi karfi da su ba wani kokari da suke mana adad shine nan dantse ma'ana ban jingina da su ba na tsaya ne da kaina ne shine mulki jama'a duk abin da za ka yi kaka jingina da wani wala in ka jingina da wani da nauyi ya yi nauyi yana gwabcewa kawai an gane misali ai wannan darasi Allah yake bamu su mala'iku da shaidanun inda Allah ya shawara da su da za a yi halitta ba sai su kai annabi Adam ba shaidan yana bari ayi annabi Adam bai bari yace Allah ce bai shawara shi ba shi shaidan da aka yi shi ba ya shawara ba haka kai ma da Allah yake bai shawara da wani ba hakan ya tashi kace ka bai shawara da kai kawai yana bukatar ka ne yanzu wannan portable na waye ba nawa ba ne da ni ajiye shi na yi shawara da shi ɗin zan ɗauka ko wani shawara zan yi da shi to haka ma Allah da ya zo da kai duniya bai shawara da kai ba da ya buƙaci ka bai shawara da kai sai dai kai ka kuma inda yake so na ga kowa zama cikin shiri ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ranar da Allah zai ce da su ku kirayo abokanin tarayyar da kuka riya cewa su ne allola la ce fada auhum sai su kiraye su falam yastajibu lahum ba za su karba musu waja'alna bainahum mawbiqa sai mu sanya haka ne ko ina ne mutum sai mu sanya mana mu sanya shamaki tsakaninmu da su shi ne maubikan mana ko ya zama mahalaka abinda zai halakar da su a ranar lahira mana abinda zai halakar da su ranar tashi alkiyama majalna bainahum maubiga sai mu sanya tsakanin su wa'innan masu bautar wani Allah da kuma yin sujada ga wani Allah ya zama to maubigan mu sanya wani rami tsakanin mu da su a cikin wuta ana ramin da zai halakar da su Allah mu dokin sarki ya samu dace ya samu malamai suka ce maubigan shine wadiyan wani rami ko shamaki wanda zai zama tsakanin su da waɗancan abin da suke bauta sai zamto ba za su amfani da su komai ba misali kana ganin wani da zai cece ka sai da kawai bo sai ganshi yana saman wancan itaji kai ma sana saman wannan itaji ina tsakanin ku akwai shamaki babu yadda za a shi amfani ta haka ma duk wani abu da kuka rike a matsayin abin bauta wanda ba Allah ba ranar alkiyama akwai shamaki tsakanin ku da su babu wani taimako da za su fara'al mujrimuna nara a ranar nan masu laifi za su ga wuta ba zannu sai su tabbatar da cewa annahum muwaqi'uha za su auka a ciki lam yajidu anha masrifa ba su samu wata hanyar da za ta kawar da su daga wannan wutan ba mana babu wurin gudu wannan wuta sai su shige ta an ce wannan shine gani na biyu amma gani na farko Allah ce wa burrizatil jahim ban ji ba liman yana wani guri wa wurin da su jahim lilgawina malama suka ce ganin wuta na farko Allah na iya barin kowa ma ya ganta da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba amma gani na azaba to zai bijiro ne ga wa'inda suke su sun kafircewa Allah to suka in sun ganta fa zannu annahum waqi'uha za su tabbatar da cewa za su shiga wuta walam yajidu anha masrifa ba za su samu abin da zai kawar da su daga shiga wannan mutum ba Allah madaukin sarki ya kare ni balaqad sarrafna fi hadha alquran hakika mun bayyana shine sarrafna bi ma'ana bayyana mun yi bayani a cikin wannan alqurani linnasi ga mutane min kulli matan daga kowane irin misali ma'ana duk misalin da ya kamata mutum shi hankalta ya ɗauki wa'azi ya yi imani Allah ce babu wanda ba mu yi shi cikin ƙur'ani ba. Wakanar insanu a tsara shayin jadala, shi dai mutum ɗan adam mai yawan jayayya ne, mana akan barna akan abin da ba daidai ba yana da yawan jayayya. Ga mutum ya san ba kan gaskiya yake ba, abin da yake karewa ya san ba gaskiya ba ne, amma za ka ga yana ta jayayya a kan shi. amma mana an nasu ayyuminu ba komai ya hana mutane su yi imani ba na ana magana ne da mutanen mutanen makka an gane ko ba komai ya hana su yi imani ba idh ja'ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu daga gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yastaghfiru rabbahum su roƙi gafarar Ubangijinsu, mana ba komi ya hana su su tuban Allah ba su koma zuwa ga musulunci su bar kafirci ba, illa an ta'tiyahum sunnatul awwali sai dai dan jiran azabar mutanen farko ya zo musu abin da ya halakar da na farko ya zo musu jiran wannan ne ya hana sun imani kun gane ko mana suna ganin an ce kaza an ce kaza ba ko dai ba haushe yake cewa mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba na izgilanci ana ce musu su adawa ga abin da aka yi musu yahudawa ga abin da aka yi musu samudawa ga abin da aka yi musu amma su suna ganin a'a Allah ya ce to su suna jiran sai sun ga wannan azaba aw ya'tiyahumul azabu qubla ko kuma azaba wanda za su ganshi ido da ido sai ya zo musu sannan da za su maganin imani daga abin nan qubla gaba da gaba shine abin da ya faru a badar sun ga azaba gaba da gaba takobi ya ratsa su an kashe na kashewa an kuma kama na kama da kuma sannan ne mutum zai zo yana cewa tun farko inda na sani da na gyara Allah ya gyara Allah ce wa ma nursilul mursalin ba mu aiko manzanni dan su yi wani aiki ba illa mubashirina sai dai su zamo masu yi masu imani bashara da aljanna cewa wanda ya bi Allah zai samu shiga aljanna wa munbirina kuma su zama masu gargadi cewa wanda ya saba wa Allah yana da mummunan sakamako wa yujadilu alladhina kafaru bil batil kafirai suna jayayya ne da barna suna jayayya da barna al batila nan shine ash-shirk ana suna jayayya da tauhidin da manzo Allah ya zo musu alhalin suna kan shirka liyudhidu bihi alhaq waidan su bata gaskiya da wannan shirka mushriki ga jayayya da ahlus sunna yana son ya tabbatar da shirkarsa kai kaga duhu ya yi duhu lalaci ya lalaci wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa Allah ce suka riƙe ayoyina da kuma abun da aka yi musu gargaɗi game da shi suka rike shi a matsayin abin yawa isgilanci mana wata hazo aya ce suka rike ayoyi na mana abinda manzanni suka zo da shi da ke nuna tabbas su manzanni ne amma un biro da abinda aka gargade su ya gargade su cewa in ba su bi Allah ba Allah na kama su da azaba suka yi kunna goshi duk wayannan abuwa suka mai da su huzuwan abin yi ma izgilanci man azlam mimman dukkira bi ayati rabbih babu mutumin da ya kai zalunci irin mutumin da aka tunatar da shi da ayoyin Ubangijinsa fa'a'arar da anha ya biciri game da wa'innan ayoyi na Allah wanda siya ma ƙaddamat yada yamance abin da ma'ana hannayensu suka gabata Allah samu dace annawa akwai abin dubawa ku duba ku ne babu mutumin da ke laihi yana ganin ba laihi yake ba ba mutumin da yake irin wannan mutum tabewa kana laihi kana mantawa da shi ya za a ka tuba kana ba daidai ba kana ganin daidai kake yi kaga magana tuba gare ka ba shi yasa Allah yake cewa ومن أسلم ممن ذكر بآيات ربه ba wanda yake zalunci irin wanda aka tunatar da shi game da ayoyin ubangijinsa fa a'rada anha ya bijire wa nasiya ma qaddamat yada ya manta abinda hannayen su gabatar na laifi inna ja'alna ala qulubihim akinna Allah ce za mu sanya toshiya akan zukatansu an yafqahuhu game da su fahimce shi ma'ana da kai la yafqahuhu don kasu fahimci gaskiya za mu hana su fahimtar gaskiya wa fi adanihim waqra sa'annan kuma a cikin kunnuwansu za mu sanya kurmantaka sumam mana toshiya ba za su ji gaskiya su yi aiki da ita ba wa in tad'uhum ila al-huda ko da kafire su zuwa ga shari'a falai ya hatadu idan abada kenan har abada ba za su shiri ba ina daga cikin abin da yake hana mutum samun shiriya jayayya game da ayar Allah ka san gaskiya ka ki aiki da ita to duk yadda za a yi ma wa'azi Allah bai bar ka gane gane misali shi yasa zaka ga mayagun malaman da ake ta fama da su a yanzu kakka dauka ba ilimi ne ba su da shi suna da ilimi sun dai gaskiya ne Allah ya ƙi barin su dawo ma gaskiya a haka za a yi ta bilibituwa har a mutu a koma ga Allah yana daga cikin babban hatsari jayayya game da abin da Allah ya saukar da shi na gaskiya in mutum ya kawo wasa sai Allah ya hana shi karɓar gaskiya da ƙarshe kuma ya koma inda ya sani ranar da zai koma ga Allah Allah kaka jarabi mu da mu rabbuka al-ghafur rahma ubangidanka shine mai yawan gafara kuma ma'abuci rahama ga bayi ma'ana ubangidanka shine mai yawan gafara ma'abucin yin rahama ga bayi law yu'akhiduhum bima kasabu da Allah yana kama bayansa da irin mugun aikin da suka yi la'ajjala lahum al'azab da ya gaugauta yi musu azaba a nan duniya saboda mi abinda suke aikatawa kenan Allah ce ballahu mau'idun a'a su dai mutane suna da wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu mau'id shine ajal lan yajidu min dunihi mau'ila ba za su samu wani makoma ba mau'ila shine malja'an ba su da wani makoma ranan nan da za su fake daga azaban Allah matukar lokaci yayi fatilkal qura Allah subhanahu wataala yake cewa wa'annan garuruwa wanda garuruwa garuruwan da suka gabata garuruwan samudawa garuruwan adawa da abin da ya kama da wannan shi sa da ce wata rikar kura a halaknahun wancan garuruwa fa mun halakar da su ne lamma zalamu yayin da suke zalunci suke shirka ja'alna li mahlikihim maw'ida sannan kuma muka sanya lokaci a yayin halakar da su Ma'ana ba rana guda muka halakar da su ba sai da mun ka ba su jinkiri muka yi musu talala aka yi wa'azi da ƙarshe suka ƙibi lalace sannan muka halakar da su ka je ka nazarta ka ga dukkan al'ummomin da suka gabata ba da an yi wa'azi ne aka ce an gaji da su ba a'a an yi wa'azi an yi kwatamci an ba su alama an yi kira amma sun ka ƙibi sannan muka halakar da su in ji Allah su samu dace. yanzu a cikin sunan da mun fara magana akan fitnatul din mun ka shigo fitnatul mali yanzu za mu zo a fitnatul ilmi ma'ana jaraba na ilimi shine abin da za mu shiga idan Allah ya kai muna rai labarin annabi Musa da ɗalibinsa wajen neman ilimi da suka tafi da yadda lamarin ya kasance Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi da muka kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك